الرجيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإن إنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna ladi 18 ga wata na Ramadan hijira shekarar 1444 wanda ya dace da tara ga watan hudu 2023 jiya muna cikin tafsirin suratul zariyat mun tsaya ayata inna ne muka tsaya ayata 45 ko ayata 45 muka tsaya za mu tashi kenan insha Allah yau ayata 46 sai an tambayoyi na harko na cewa shin zakatul fitr da ake badawa tana hawa kan wanda yake cikin ciki to shi dai a nasi da zo na sunna hadisin mafi a nan sallallahu alaihi wasallam cai ala kulli sagir zakaran aw unsa sagiran aw kabiran ba ruwaya ba mai kama ka ruwaya cewa nan sallallahu alaihi wasallam ya ji audda ma jariri na cikin ciki wanda aka aihuwa ne hasabanin da ake wanda aka aihuwa fadawar rana ta gobe sallah iya ciki ko ko sai wanda aka aihuwa bayan fadawar rana kamar da asuba shi ne ake saɓanin wanda ya zo da wanda ma'ana ko ya mutu amma dama su wancan bisu magana a kan na ciki tun da an samu wani asar cewa usman bin affan ya ce mustahab shi ba wa zaman wajibi ba a wadda ma na ciki da zai magana kun ana magana wanda aka haihuwa jariri kuma zuwa tsoho ko mun shekarun shi kurum su ne suke wajibi a hudda musu wannan ittifaqi ne na malamai zamanta wajibi ga wa'annan amma banda yaro na cikin ciki wannan bai cikin wajibci gaskiya magana masu ce ma'ana iya ta suke mustabi ne Allah sai mai maganar cewa wai mai zai hana a yi magana na san ko abin ya shahe shi ne wajen farmasin wannan da ake ta horon soji a kai ta wani wata wanda ba na ramadan ba an wa kullum dai to Allah sa amma kullum ku gane ana magana irin hukuma tamu da abin da shi ka ce kaza addini kaza ko ka hudu ma bai shiga gaskiya magana daidai a gaban hawa ta an kun taso kun shiga layi wata ran kun zama nasarorin tayawa shirara amma a tsarin Nijar babu magana ka ce kaza ko wani sallar azumi ko wani aure ka zaɓen ka ce azumi ko kaza da wahala gaskiya iya da wahala abin nan ganin tsarin babu wani abin addini ce ce sa amma inda muna fata inda a ce akwai wani wanda ya gane addinin ai ba ta da sunan addini ba yi zai da sunan tausaya ma yara shine ana fata wanda Allah kai wannan wuraren ya yi kokarin ba da dama a sauka abin gaskiya shi da muhimmanci a ba su damar lokacin da za a yi cikin sauƙi gaskiya ana fata Allah kawo wanda suka gane abin sai mai magana akan cewa kamar iya ji muna kamar kushe abin da ya shahi fiƙin malikiya ina ba ta bai fahimci ba me muke faɗi yanwa ba ma kushe malikiya bai sama mai mana bai sama bane iya wada da farko yanwa wallahi shi da ba malikiya maka fara maliki maka fara tashi kanta kurin mun dan rike da ne maka dan juye maka gyara malikiya ta ce wallahi maka wallahi wallahi ina kasa shekara 20 a makarantar da nake tun daga kawai da haɓar sanin nake koyawa haɓu wasu kai sanin uwayena makarantar mu duk nake nan ya sa makarantar mu wallahi ina malami na zai bayan ce malam koya musu Allah akwai samun bawana akwai sa'an akwai bakai na wallahi bai taɓa wani koyon ba amma ni malami ya sa in koya wa duk suka cikin makarantar kuma shi nan aka ne ba wani budewa ina aka ne zan yi ka bude sala ka bude iziya ka bude mutasali ka bude mutawala da ka zan gama ta wallahi wallahi kasar sama kusan cika 35 da wuce baya mun san malikiya ita muka yi kun ba mu da malikiya abinda shi maliki ya karanta shi muke yi maliki ya karantar da al'umma cewa wanda duk abin da ya fito a malikiya ko shi ya faɗa in ka samu nasi na sunna ka ajiye wata bana ka rike sunna kurin shi ne kurin muke yi. rikida shi maka yi kurin malikiya tana na wurin da lahiyar dalau amma din da ka samu sunna nasi na sunna ƙura'in sau na an cika za a malikiya yan uwa kuma wallahi jahilci ta wani magana duk da sun mai malikiya bai zarga wani saɓa wani ɗauki motsa ne ta gace mata wilatun a ƙawalun taraddudun din me ke karatu ne kenan ko tsakan malike malamar kin san me sabani me yake taraddudun inda al mutaakhirina lillahi ibn mutaqaddimin me yake taraddudun a cikin mutane yace taraddudun sai yace an kai an kawo me ka kenan ra'ayi ne kowa ka nashi me yasa aka ra'ayi daban-daban yace dan babu nasi a wajen yan farko kowa ka nashi kuma da kike jirga yawan misali kusa ka dauki dimi mai tsarki da ziya ka dauki da sallah su mai malita da shi kan zama shi wani almajirai ba su kai sama ba ake yi ko an ka ɗauko izziya risala abu da yawa kuma manci kuna yi a makarantunku me za ku gani akwai bayani misali mu misali kusa na aka ruwa ruwan arwalla a wajen mai izziya abin da ke cikin izziya ruwan arwalla a cikin makayan arwalla ko wanka dan da jasa ta wada kana kallo ta wada in dai bata jirkita ruwan ba iya nan da kamar shi ɗan shakomi ya ce za a iya arwalla da shi a yawonka da shi illa mustahabbi ya zama wanda shi ba a gurin amma mai misali mai cewa shi misali ya ce za ba da kamar kullatayin cewa sai ruwa in ya kai kulla biyu ma'ana tulu biyu kuma tarar da biyu in ya kai wannan yawan ne ta kwan idan shi ta hada cikin shi ba ta mai illa amma in bai kai haka ba kuka ɗan ta hada bai aiki ba a rarraba ka da shi kuma duka ba ta malakiya ne kuna kallon shi a hannu amma me ya nan mai risala shi ke kan fikin imam malik na miziya shi ke kan magana ta imam malik wace mazaba ta ibn qasim amma mai risala ra'ayin nasu hunun ba na malik bane ba na mai risala ba na malik bane ba malik iya kan sauki kan labarin mataki zai malikiya ce in wa takaice mun ba ba mu kushe malikiya abinda yake nasu ya zo karara sai mu ajiye wancan sai mu aiki da nasin da ya kai kan shi gaskiya magana babu wannan ibukun shi eh sai wani ke cewa wani iya mai maganar an ce ko magabata ba sa yin sallar dare da barin ta farko da ƴan uwa mas'alar kamar da ji me dalilin a wannan goma ta ƙarshe ake kai ta cikin dare ba farkon dare ba sai ka diba me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake keɓanta ko ita kafi a goman ƙarshe shine dalili ma'ana neman dacewa da ibada mai yawa a dalilin takadar wani shi ne sababin aka yi tsawaita sallar a yi ta doguwa wannan wata ce duk abu guda ne abin da kuma muke cewa wannan sallah sallah guda ce ba sallah biyu ba ce ba yanzu mu yi tarawihi mu dawo cikin dare mu yi tahajjud wannan shi ne ba haka ba wannan kana da zaɓi ka yi ta farkon dare ko ƙarshen dare duk da ana ka taruwa ta umar ya ce ta ƙashin daren ta yi aya ko ta umar ta wa shi umar kenan wannan zaɓi ne shi da an zaɗa a nan muhiyar aka aka mai da abin da ba da sauƙi ga wasu yan wani kowa sun ta ɗan kasuwa ko ma'aikacin bariki a ce a har sallah ƙarfe ɗaya damar da yau san bashi zuwa ƙarfe ɗaya ƙarfe ɗaya a har sallah ƙarfe hudu tana yi da rabi an ƙare an ji an sama dawo yau shi zai barci je aiki sai ya yi da wahala ga ma'aikaci ko ga ɗan kasuwa to tunda ba dole bane har lokacin ba shi za ta zara wata gida biyu mai kokarin abu mai so ya zo ya bayan isha a yi gurbin warko in kuma a za a nan masallaci a nan masallaci muke gurbin warko limamin daban da jama'a daban ba mai so he ta taurakon dare bayan isha wanda zai iya ta kashin dare dawo ya zo kai shi ne kace amma sallah guda ce ko kai wannan ko kai wancan ina wata an gane saboda sauki ga al'umma ba wani matsala kanta amma ba kai ba abin za maka azumin ka da ya shi lau ana rigima kai abu yau kuma sai sanda daban ba yi daban tarawih ba a tarawih daban azumi daban ko ba kai ba azumin kallahi shi dau ba su da ko ne daban shi yake kenan ba da abin da mun gima ba in mun kan dama kan dama ba kai ba ba abin da same ka ladan ne kansa na tarawih ba wajibi bace ba magana neman ladan ne a bar abin da ke wurin shi Allah ta muke bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين
نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين الله سبحانه وتعالى يجر منا labarin wasu daga cikin al'ummomi na harko wanda suka yi tsageranci ga sun koma cikin labaru shi daga ciki an bato mutanen nuh kahin waɗannan da aka jero an samu labarin samudawa adawa ga su kayan su akwai mutanen nu su ma wa'annan mutane sun zaman to fasikai ne amma kun ji dai labarin da Allah ya gama da su kenan an jima ana ana ruwa ƙasa na shanye ba mana kai an jima ana abu ba wani sabo ba ci gaba والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون na'am wasama abanainaha bi aidin wa inna lamusi'un sama min gina ta da ƙarhi masar ta bi kowa a iya ɗaukan kowa zuwa ta ma'ana da hannu amma asalin kalmar alarta ɗaukan kowa mun gina sama da ƙarhin ƙudura allah gina sama da ƙarhi ce bi kowa kowa san maganar da ginin sama kuma wa ina da musi'un Allah ce kuma muna yalwata da wannan halitta ta sama ke tana da hwaɗin gaske shin wa ake cewa ɗan adam kurin ka yi dai baki naka ka bari kurin ƙwalluwar ɗan adam ba ta kai ba ta gano girman sama kowata ƙwalluwa ce a yanzu dai babu wata ƙwalluwa da wani shifir zai iya baka lissafin girman sama hasashe ne hasa da adam ke yi bakin abin da ya gano cewa tsakanin kaza kaza rana da wata da duniya kaza amma maganar sama gaba daya wala babu wani shifir babu wata cibiya za ta baka da sayin sama ko a wajen taskabin infini infini a wajen ku ba a wajen ku ne ba wajen Allah ba infini ne a wajen ku su abin da ke ba da sai kun yadda yake nan babu iyaka babu iyaka a ko iyaka Allah sani mu ce ta bata iya siffanta abin wanda wannan abin da ɗan adam kanshi ke iya siffanta maka lissahin kanshi ya huce ƙwalluwa ka illa kuna imani abin in wani da faɗin da sashi ana maka maganar sama ana maka maganar turmamu kana kai maganar ɗan duniya ne kana cikin duniya wannan kana cikin duniya kai ɗan adam da rikicinka da komi duka duniya da ana maganar sararin subhana ba a maganar ba mu kai komi wallahi komi ba mu kai ba komi ba mu kai ba wani cikin masu bincike masu irin binciken san san sama iya ba su cewa wallahi har yau ya ce bincike da ɗan adam ke yi a sararin su bahana har yau bai gano ɗaya cikin dubu ba wallahi har yau ta kurin buge-buge ne hanzu buga ce ake kuran har abin ya iya da kurin illa imani allah yana da halitta ya faɗa sama kun tsaya nan kurin amma abin illa imani Allah yana da girman halayya Allah mai da ƙarfi iya da ƙarfi kudura iya da ikon abin da ya dama yi amma abin ya huce kulluwaka illa kurin imani Allah ce mun halitta sama ko muna mun hada da halitta sama wal arda farshnaha fa ni'mal mahidun kuma ƙasa mun shumuda muku ita yace ma dalla da masu wannan shumudawa yace gaba ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون Allah ce ko ma me ko menene mun halice shi mata da miji ko ma me Allah ce ko ma me kaje ka tabbata kenka an ce wannan iya tabbatar ma da ashe malicin guda ne ko ma me haka aka yi akwai mai ka ɗauka sai ka samu mace da namiji kashi a ruwa kake samu positive negative a ruwa ko ma me ya samu mace haka abin ya tafiya ko ma me yana ko ma da ta bincike ko ma ta bincike sun bincika wannan ya kwanta maka ne mahalicin guda ne ko ma me ya ci tsarin da ya mai zauje ko ma me in ce za ka iya ɗauko tsaba ɗaya ta hatsi ko waje ko shekawa a ilimance ana bayar maka ɓangaren ko ni biyu zamu ga ya tsoro akwai bangaren mace akwai ga ya tsoro ya tsoro akwai wani abu bin ne a ciki kuma su wasu na wariya Allah ta annabi ilimi ya kana wariya gwada maka duka bin shi da ma Allah ya gaya mana dai a koma menene Allah ya halice shi cewa gida bi aure ne la'allakum tazakkarun yan gaya muku haka ku san da haka dan ku za ku yi tunani ko azutu Allah sama cikin wasu masu tuwa dan haka fa firru ila Allah ففروا إلى الله Mm.
إني لكم منه نذير مبين na'am yanzu nan bayan dai Allah ya ga mun abubuwa da tun girman shi da kudurar shi da itamin zamce da ikon shi ce fa firru ila Allah ku yi gaugawa da gudu ku koma bayi ku koma da gudu zuwa ga Allah mana kiran bayi ku koma ku doga ku koma ga Allah gaba daya ku fuskanci Allah shi ne kiran ke musu fa firru ila Allah kira ne bayi ku koma zuwa ga Allah yan uwa dukkan aikin manzannin Allah aikin da suke yi neman kusantar da bayi zuwa ga mahalicinsu duk aikin mazanin Allah neman kusanta bayin Allah zuwa ga Allah mahalicinsu shi ne aikin mazanin Allah kuma Allah shi aiko su da haka Allah yana kusa da kona bawa bawa kake nashi kuma kana karkashin shi ka zama ka zama- ka zama kullum zamto alaƙa ka kai wurin gyara alaƙa ka da Allah shi ne kin annaba suke kyautata alaƙar bayi da Allah sun yi nesa wani ya kama nan wani ya kama nan wani ya kama nan neman neman iya iya lalimi su jayo ku su gama ku da Allah mahalittu shi annabi ke kira fafirru ila Allah ku yi gudu da gaugawa ku zo zuwa ga Allah yace inni lakum minhu nadhirun mubin annabi ke magana ta sama ni a game da ku minhu kuma ni daga Allah nake Sa- daga dan sako ne daga Allah ina matsayina nadhirun mubin mai galgadi ne karara a gare ku ku gyara wanda bai yi kaza ba wanda bai bi ba akwai abin zai biyo baya aiki na kenan dan sako ne daga Allah subhanahu wataala na mai galgadi kuma galgadin a hili karara dan haka wala taj'alu ma Allah ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين wala taj'alu ma Allah ilahan akhar cikin kira da nake yi in sanar da ku kar ku yarda ku sanya ma Allah wani abun bauta daban in wannan mas'ala da kuke an tauna hayaniya a Najeriya mas'ala ce ta aqida ta bawa Allah ne kadai abin dogararka akan haka Allah ya halice mu akan haka annabin da Allah ya koyi dora mu akan wannan hanya wata wani zuci ya rasulullah masha Allah wa shi'it mun kana ce aj'altani lillahi nidda bal masha Allah wahda annabi ya rayu ya ce abinda Allah ya kusa Muhammad ce annabi ce zaka sanya ni kishi Allah da ce la abinda Allah kada ya so ke wa kana annabi ya dora maka tawhidi gangariya idza sta'anta fasta'in billahi idza kalma agaji kalma agaji a wajen Allah kadai ce kullum kana karanta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai nake bauta ma Allah kai kadai akwai wani banda shi wa iyyaka nasta'in kai kawo ko iya kai kadai nake neman taimako ko agaji kana neman na wani me idan wani wai ba ya ce shi bai neman na manzo Allah iya neman taimakon Allah wa ka ce yayi kwata daga Allah sallama shi manzo Allah haka ya dora al'umma kan shi kakka neman taimakon kowa yana yana Allah shi manzo Allah haka ya koya ma al'umma amma ganin an tashi da aƙidu kuma wallahi ba suna kare manzon Allah bace ba ku gane duk wani sa indimi hankali dan shekara 50 abin da ya gaba ya san da aƙida da ana aka tashi faduwa za ta ya shehu faduwa an za ta yi ko ba yi faduwa an za ta yi ta ayyaka ta shehu kuma ana kama abin daidai ne shehu za baka kira ko kira Allah sai kira shehu daya cikin alarmomin mu ya ji agadas wata shekara da ɗan tawaye suka hari kamfani ke agadas ana bugu obi daram daram ya ce ya lalata ta kai ta take shehu ga ranarta shehu ga tsawo ce ta take shehu ga ranarta ya ce ki ta ala take ya nuna Allah ne ta ya ce ta- ta kama sunan Allah ma ta take kai yaro ranar fada ta wara wuta ta yi shehu ga ranarka ba ana bugu obi ba ko shi ga ranaka ba ka ce Allah kuma ce mata Allah ta ce kai yau wacce maka ta fara fada an ce a ce Allah to haka haka ce idan haka tashi aqida kiran wani Allah shehu to kuma har yanzu a yau suna kan wani aqida suna ga ba ba laifi bane ba kiran shehu ko na shehu ka kira ba laifi bane ba haka suka kawo mutane to wannan aqida ce a kansu wanda suka labe da wanda wani manzo ya ce manzo ya ba da manzo Allah ya kaka zai yawa manzo batanci a wallahi ba nan su kare ba suna kare aqida su dan wa balle shi wannan malamin kowa sani dole sai shi a garin Bauchi iya cikin jigo masu da'awa zuwa ga tauhidi ga sunna duk rayuwar shi ta kare kowa sani dalilin adawarsa da shi kowa sani dalilin adawarsa da shi malamin ne tsaya kan sunna akan sunna suka mai adawa wa ma ce wai annabi batanci shirme ne ba gaskiya bane ba ai da kun da azur mutane aqida annabi haka ya dora al'umma ba wani sai Allah kurum ba a kiran kowa ba a dogara da kowa ba a rutsuwa da kowa ba a neman wajen kowa kurum Allah ne shine tauhidi kurum Allah kurum annaba bayan Allah ne manzannin Allah ne zo gaba shi kuma haka suka dora mutane akan tauhidi ba wani Allah bai da sa'a bai da wani masoyi daban babu Allah shi kadai ne kurum babu wani kusa da shi wanda a ce gashi ya zama dan matsayin Allah kadan babu shi kadai yake haka manzo Allah ya ce ban ban sha Allah wahdahu Allah kadai haka annabi dora mu Allah shaida mu yace wala taj'alu ma Allah ilahan akhar kau ku sanya ma Allah abun bauta daban inni lakum minhu nadhirun mubin ni dai ga muku ni daga Allah dan sako ne na musamman daga Allah zuwa gare ku ce ka ku gama Allah da kowa Allah ci gaba.
Kazalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bih bal hum qawmun dahun
kazalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun nan Allah subhanahu wataala cina ma manzon shi tasliya iya kwanta mai da hankali kai da hankali shi irin abin da yake gamuwa da shi da irin yadda ake mai adawa yace Allah ce kazalika haka yanda ake maka ba abu da ba sabo a duniya ma atal ladina min qablihim min rasul babu wani manzo da ya zo ma al'umma kayin kai irin naka babu wanda ya zo da irin wannan abin da ka zo illa qalu sahirun aw majnun sai an ce mishi imam matsahi ne ko mahaukaci lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam fara ganin wahayi ya jin tsoro ka aje ko nan ajini ko menene aka ga wani zabin nofal wanda ya fara ba Annabi labarin wannan abin mala'ikan da ka gani aka ga ya ce mishi ina fatar lokacin da lamarin ka zai bayyana ina tsakakkashi na lokacin jama'a ka za su kore ka ina tsakakkashi zan taimaka maka ina tsakakkashi na ya ce awon mukhrijihum shi abin da babban abin da ba annabi da mamaki kamar shi za a hudda daga maka shi daga dan babban gida mai farin jini mai kaza a maka ni yace za a hudda da gari ya ce ai ba kai ba duk irin wanda ya zo da irin abin da ka zo da shi shi ami adawa to ne haka Allah tsara kewan hali haka suna da take ya ce ma a tattalin kabarin babu wani annabi da ya zo ma al'ummomi mara su da kayan ka zo illa qalu sahirun aw majnun wannan sharin ya mishi ya yi jike shi da tsayi ba ce mafuci ne me ya gace tsayi annaba suna zama da mujiza a gano abin daga Allah take shine ma'anar mujiza a gano abin yayi gagaru wani to maimakon za a ji hankali mutum da su gano wannan bawan Allah ne annabin Allah ne ta ce kai ba mujiza bace ba tsayi ne ba ba gaba Isa alayhi salam ne Isa alayhi salam ko labarin da abin da Isa ke ko ka tare mata zuko ai su wancan zamani sarakuna masu adawa da shi ai musu inkarin musu inkarin kuma maki maja suke tsahi ne da abin da ya ce tsahi magon a ɗauka aya ta tsahi da kurin matsahi ne da aka suka ta ji wani sa haka suka ta adawar suka kun tsahi ne suka ca haka ci ga annaban Allah in suka ga aya ta tsahi ne kuma a ce majanun a ce bai da hankali kai mutane ka kunshi kunshi mara hankali kurin makuci ne mai hauka ya saba ya kabu da saba jama'a kurin ya ce makuci ne haka suke ga dukkan manzanni kai kai idan ka kai mamakin komi Allah ya ce a tawasau bi wai wannan kalma da Allah ce duk manzon da ya zo sai an jehe shi da kalmar hauka ko tsayi a tawasau bi wai ɗan warko suka bar sako suka bar wasiya kuma na ku in ya zo ku ce mai kaza kuma aka gabin abin fasala wanda kowane an mamaki kowane manzon sai an gaya mai haka a tawasau bi wasiya ce ɗan warko suka ma ɗan baya Allah ci ban maganar wasiya ba kuma ƙaumin ƙabulu kurin mutanen banza duk halin banza duk mutanen banza hali ne guda ba wasiya bace suka yi dabi'a ce guda aka kafurci amma ba wasiya bace suka yi kenan wani abu ne haka aka wa manzannin Allah irin wannan jiba da tuhuma iri kenan kai ka kai mamaki dan haka fatawalla anhu فتولى عنهم فما أنت بملوم nan kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tasliya kenan kakka damu da adawa da abin da duk suke gaya maka haka aka ma annabawa kahin kai da haka fatal an ka juya ba mana ka kyale su fama anta bi malum ba mai zargin ka dan musibin imani na ka kadisar Allah bai kama ka dan musibin imani kai na ka sarki annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa an gwada mun al'umma a tashin kiyama za a tashin tashin kiyama na ga wata al'umma masu yawan gaske ji nake ta wacce aka ce a ba ta ka bace ba kai ne ce ana zawwa ana zawwa da al'umma ya ce a gwada mu al'umma masu yawa a zo da kaza shi dai ya ce har ya ga wani annabi ya zo ya zo ya yi kira ya ƙare ya koma ga Allah da mutum guda ya ce ya ga wani ma gaba daya shi kaɗai ya zo ya ƙare da washe ko makala ba wanda bi shi babu wanda bi shi kaɗai da yawa da shi ko anan mazala ne haka nan kurin shi mai wa'azi isarwa ce bayi na Allah ne idan masu rabo ne su karɓa idan ba su da rabo haka za ka bar su eh Allah shaidar mu akan daidai ya ce wa zakir
وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين
don haka wa zakir kurin kai dai ka yi ci gaba da galgadi kurin na ka kira ne fa'inna zikira ta fa'ul mummini an aka yi wa'azi mai imani ne wa'azi zai ma amfani kurin kai na ka taɓa kwaje kurin mai imani shi zai amfani mara imani ba abin da zai kai ka bar shi kurin Eh, haka Allah ce وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين
Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci ba aljani ko mutum don wata manuwa daban illa don kowanne ya kaɗe ta ni da ibada manuwar halitta mu kenan Allah ya yi ka ga dalilin yin ka ɗan wa idan mutum ya tsaya tsaya kurin kowa a cikin ya tsaya kadiba komi na kusan ka nesan ka koma mai kadiba kaga akwai abin da ya sa aka yi shi don wani abu kaga dai dulutu bayan ga abin da zaka zaka dulutu don gani da kyau ko riga don sutura hula ado ko mai ka gani mai kuru da ya magana ko mai ka gani kujera don a zauna tabu don ajiyata in mai ka gani an shi don wani abu ko mai ka gani ko mai ka gani an shi don wani abu ka shigo jikinka an yi ido don mi don ya gani kunne don mi don ya ji ciki don a sa ko mai ka dibi an aikin shi kawa a yi ta iya hannu duk kai ga aikin su ba to duk ka kare gaba ɗaya aikin waye aikin waye to kai gaba ɗaya don mi aka yi wanda ka tambaya wannan shi ne manuwarka duk wani an yi ka don wannan manuwa don ka kaɗe ta mahalicin wanda ibada shi ne mulkai manuwoyin ka kenan eh shi ne ya ce ban halicci ba aljani ko mutum sai don su kaɗe ta yana da ibada ni kaɗai shi ne manuwar samu ɗan adam a saman ƙasa wanda ya yi sakamako a wajen allah kuma ya cikin lahin da allah bai wa bawa turare allah bai ma afu a kan shi lahin da allah bai ma bawa afu a kan shi wannan haƙƙi na shi don shi ne wani da yi kamar ɗan don shi da abu da ke cin wannan kashe moriya da shi ne ga manuwar taka don kaɗai ta Allah mahalicinka da bauta shi kaɗai shi yasa idan ka kuskura ka ɗauki wannan haƙƙi na Allah da yi ka don shi ka ba wani Allah bai gafarta maka abu ɗaya ne sai dai in ka tuba amma duk wanda ya iske Allah sabanin haka to ba shi babu gawara ta Allah innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alaihi aljannata wa mawahu an-nar wa manzalu an-nas duk wanda ya gama Allah da wani Allah bai kashi ba shi ba Allah ya haramta mai aljanna haramun ce da shi ba shi da gida sai gidan wuta Allah ya shirye da mu yace wannan shine ke manuwar halittar mu dan mu kade ta Allah da ibada ma uridu minhum min rizq Allah ce ban yi bayi ba dan su tara mun wani abu na arziki na wani dukiya ka ba Allah a wa maru da ake imuni kuma Allah ce bai ba na wani yin nisa ciyar da ni ta ruwa ya ingantata wanda Allah ke ce ala Allah subhanahu wa ta'ala ya bin adam ta farraga da ibadati ya ce amala a sadara kabinan wa a sudu faƙara wa illa ta fa'al ya ce a sudu faƙara ka shugulan walam a sudu faƙara ma'anar ruwaya Allah mai girma da buwa yana ce ɗan adam ka kula da bautata ba ruwanka ka kula da da bautata zan cika ƙirjinka da wadata zuci kuma in kare matalaucin ta kake gudu ka bar mahimmanci kan bautata kuran shi na gabanka ni zan kare ma in sa maka wadata zuci kuma in kare matalaucin in kuma baka yi haka illa ta fa'ala idan baka yi ba haka to zan gama ka da harkoki kurin shugunan kullum cikin hayaniya fuka nan fuka nan eh babu hutu babu hutu babu dangana haba haba haba kawun kai mun kuka tara kurin eh kuma ce kuma talaucin idan ka baka kullum talauci kuma ka talauci wannan tarihi gare ka kenan dan wannan menene kenan bawa mai imani mai hankali babban abin da kanka duk inda kake fa maka kare mutuncinka ka samu dan bauta Allah kun kana sana'a dan kare mutuncinka ci abinci ka ta halak ka bauta ma Allah wannan bauta Allah ta mutu shine gaban ka duk abin da kake shirya kawowa kana kare samun dan bautar Allah shi ne imani ne hankali abin da sha maka kenan gyaran ibada ka dinka da Allah in dai ka kula da ibada ta cikin Allah ce Allah shi wace zai cika zuciyarka da wadata ya baka dan wannan wadata mutum da wadata amma talaka ne a tunanin shi talaka ne a bakin talaka a zuce shi bekar arzikin a wahalce ya kurin tara kun sami kai bai godiya ga Allah bai nutsuwa kullum cikin problem da yawa cikin bayi maka wani ɗan kaɗan ya samu ya ci masha Allah ya kwanta lafiya nau hankalin shi a kwance shi na salatar ke cewa wanda Allah ya sa mamalaka ƙota yomi wanda aka ta wannan wani wanda yau mana ke abincin wuni kuma wahun aminin fi silbi aminin fi badani kawai gari abinci kama da ke abincin yau gaba ɗaya kama da ke na yau gari lahiya jiki lahiya kamar duniya duka ta kace gaba ɗaya haka mai margo suke ba wa ruwansu ba sa halar halartu abin da ka samu shi kenan kuma allah godiya matuƙa baka da godiya allah duk abin da ka samu wallahi a wahalata kake ba ta yi na samun a ce wadata zuci shi ne mutum ina gina gina na fasa mita wadata zuci wadata ta hakika wadata zuci ba yawan kaya ba tilasta gina an kasa arzika na mutum ba wadata ba ka yawan kaya ma tare ba shi ne ba ya ka mallake su amma zuciya ka talaka ce a wahalce baka baka nutsuwa Allah kiyaye Allah ce kenan ma uridu minhum min rizq ban halicci bayi ba dan su tara wani arziki ko su ciyar da ni mara ajirmu ne inna allaha huwa razzaku dhul quwwati matin Allah shine mai arzutawa ba ne ba shi ba Allah shi mai arzutawa kun mai tsananin kai abin da yaso ki ci gaba fa inna lil ladina zalamu dhanuban mithla dhanubi ashabihim fala yasta'jilun na'am فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون الله ce lalle tabbas Allah wani alƙawari ga azzalimai irin rabo mun kanta labarin al'ummomi su gabata samudawa adawa mutane duka an ba labarin su to duk wani azzalimi iya da wani rabo shi nasib wani rabo na azaba irin yadda aka ma yan kowa kowa akwai daidai na shi misali zunubi asabin irin rabon da aka ba ɗan uwansa kawure na warko kowa akwai abin da Allah ya kamshi da haka nan falasta ajilun kasa ga nan gaggauta abin akwai gaggawa a kaza ne a ka azabar a sabar gaugawa tana zuwa sabar gaugawa tana zuwa fawailun lillazina وويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون fawailun lillazina kafaru min yawmin ladzi yu'adun Allah shi azaba ta tabbata ga wanda suka kafirce mu Allah a wannan rana wadda ake musu alƙawarin kiyama kenan alƙawarin Allah iya nan kuma zai tabbata ga duk wanda ya kafirce mu Allah a wannan kiyama azaba tana nan tana jira ci gaba بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين نعم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور الله سبحانه وتعالى yana rantsuwa al-tur asalin iya dokan suna na aljabal wanda dutsi da yake da itace a saman shi wasu ka sami duwatsu amma ka sami itace tsanwar shar a sama a ko dutse gungurin haka kurin gashi na Allah iya rantsuwa da nau'in irin wannan dutsen ko ko a iya rantsuwa da dutsen da Allah ya magana a nan Musa salam dutsen dutsen bace dutsen sai dutsen sai dutsen sai na dutsen sai na Allah iya rantsuwa ne da wancan dutsen na dutsen sai na wanda Allah ya magana da nan Musa alaihi salam ko ko duka dutsen Allah yana rantsuwa da abin da shi eh wa kitabin mastur Allah yana rantsuwa da littafi rubutacce firaƙe manshur cikin takardu abun buɗewa a karanta duk da akwai masu ɗaukan cewa kitabun masu lol mafuz amma wasu da a iya ɗaukan dukkan littattafai da allah ya sabkar ganin magana gaba firaƙe manshur su ne aka rubuta a takardu ko abun karantawa a buɗe a karanta alakul allah ya rantsuwa da wannan abin da ya rubuta da aka rubuta kuma da takardun da maganar allah ke ciki والبيت المعمور الله yana rantsuwa da baitul ma'mur sai bukhari sun sai muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya labarin baitul ma'mur a isra'ila da manzara sallallahu alaihi wasallam ya da miraji ai ya iski a sama ta bakwai ce ya iski annabi ibrahim alaihi salam a jingine ya kishi ya jingina da baitul ma'mur bai ta baitul ma'mur wani masallaci ne yanda yake da ka'aba a nan duniya wurin da ake zuwa ana tsawafi ana ibada ana kaman duniya shi baitul ma'mur kamar zaman shine ka'aba a wajen mala'iku daki na musamman wurin bautar Allah a saman bakwai mazana ki bada labarin cewa wannan dakin a kowace rana mala'ika dubu saba'in ke shiga ya bauta ta Allah kuma in suka hoto ba ba sa ƙara komawa kullum haka kullum sabuwar masu gani a tashin kiyama kullum sabbi suke shiga wanda shiga bai dawo irin nan ka koma umara ko haji wanda ya je ya kare shi kenan kullum dubu sun suka saba ta ma Allah ce shi baitul ma'mur hal iya rantsuwa da wannan daki mai suna baitul ma'mur daki a muraya wastaqafil marfu Allah yana rantsuwa da sama ma'abuciyari madaukaki wal bahrul masjur Allah na rantsuwa da teku da ce wadar bihar sujjarat an ce gobe kiyama teku za ta kama da wuta maimakon ruwa za ta koma ruwan wuta kuma ta nuwa gari wuta za ta koma teku da ruwa ko allah zai da teku ta koma wuta sai an gwado maka irin wuraren yankin da Allah ya gwada maka irin wannan alamu sai ka ga borakan ta taso cikin teku sai ka gani kuma baka je ka gani ba dai a tele ko ko abu ka ga borakan ta taso cikin teku mafi yawan borakan ma na bala'i suna cikin teku ka ga ruwan ya rikide ya kuma ya kuma wuta gurin to kai zai kashe wuta ta wuta mutum teku za ka yi kai mai kashe wuta ta wuta cikin ruwa ya za ka yi ta ba ka ruwa kai ba kin da ka bata ruwa to daga cikin ruwa ta mutu gaba daya mun duk manyan barkan mahiyawa suna wato daga cikin ruwa cikin teku yace da kenan teku tabkin da mana zai kama da wuta mana teku kenan to duk wannan rantsuwa da Allah yayi ga jawabin rantsuwa inna azaba rabbika lawaqi tabbas wannan azaba da ubangiji ke cewa zai wa tabbas za ta kana tabbas cewa babu shakka kanta lawaqi malawa min dafi ba mu iya kare ta a hankali tana zauwa tabbas ce kun ba mu kare ta yawa ce irin wannan abin akwai jan hankali ɗan wa Allah ya rantsuwa da abin da yake so zai wata magana ya rantsuwa akwai jan hankali da wani imani yau misali ko misali kaza dole ke girmawa kai misali baban ka ya ce na rantsu da Allah da ka san abin da mutum mai kari ne wani na rantsu da Allah da ya kaza ka san abin da kari ne to ke wannan rantsuwa akwai mahimmanci kawai rantsuwa dole rantsuwa da aka yi shi ake tabbatar maka ha wannan azaba ta ubangiji wa tabbas za ta wakana kuma a gaya muku malamin min dabe ba mai iya kare ta wani tasowa kenan an shirya mata ai hankali ce yau mata muru sama umar ranar da sama za ta rika raurawa saman ta kare wani tafi rimi ta kare aiki za ta juyawa sama gaba ɗaya ta ma ta gusa وتسير الجبال سيرا دون انك الله تلاقي ذاك وتمي انا الله كتا وتر الجبال تسوى جامره غير تمر مر الصحابه ذاك دوزي انك صاحب دوزي a duniya mai karhi ne mai yawani kaga duzi iya ta kamar zaman girgiji a sama ya kare tare sama za ta za ta rika juyawa duzi ya rika tahiya irin tahiya za ta tahiya cikin iska Allah ce da fawailun yawm izlul kazimin azaba ta tabbata a ranar da wani abin zai wakana azaba ta tabbata ga duk masu kai magana Allah Allah kai samu Allah su suwa ne alladhina hum fi khawdin yal'abun yawma yud'una ila nari jahannam da'a hadhihi an-nar allati kuntum تكذبون
الذين هم في خوض يلعبون وإن المكذبون كم ونا يتسون وإن suna maganganu kullun na suka suna kutsawa suna maganganu na batanci yal'abun suna shagalin wasa kurin kenan ko aka kamar su ake ba ana kiran su duk da wani abin da ke gaban su amma ko aka suna ta maganganu na bataci na bataci suna cikin shagala da wasanni ya ce yau mai da'una ilana da jihannamin da'a ce ranar da za a da'un za a rinka tunkuɗa su zuwa ina zuwa wuta da'a ta tunkuɗawa nan nau'in tunkuɗawa ta saboda kira a tunkuɗa ka daga ƙeya shi ne da'a aka tunkuɗa ka daga baya ana hanga zaka akwai tura ta wulaɗanci kamar tura wace ana hanga za ka a wula'ance ana zungurarka ana zungurarka daga baya haka za a musu za ka zungura tunkuɗa su zungura su daga baya zuwa ga wata jihannama ce da'a zungurawa tunkuɗawa haka za a musu a wula'ance za ka yi su ta ana tunkuɗa su sai an kai su gadangadan ga wutar ga su a cikin wutar kuma za a bakanta musu rai kan zama ka ce zoliya za ce hadihin narun lati kuntum biha tukaddibun wannan wa ita ce wutar da kuke cewa ƙarya ce kuke ƙaryatawa duniya ga tawa eh afasihirun hada afasihirun hada am antum la tusirun islauha fasbiru aw la tasbiru sawa تجزون ما كنتم تعملون
kenan ga sanan an danna a wuta za ce musu a fasihirun haɗa shin wannan shi ma tsahin ne idan an gwada muku ayoyi na Allah ya ku ce tsahi ne a muku dabo-dabo ko annabi ya ka da ayar wani ku imani ya ku ce tsahi ne matsahi ne za ce a fasihirun haɗa wannan ma tsahin ne am antum la tubsir ko ba ku gani ko hadi kaga nan haza ji ayi ko an haka ne ba ta bayyana tambaya ba ta gane ko zaba amsa kurin dan dai akwai akwai masa gajiya wasu a tada musu hankali gashi dai ga ku a ciki shi matsayi ne ko ba ku gani dan haka zaci islauha kaga nan me kenan an kawo su ne an danna ga su ga wutar a musu wannan magana ga ta nan kuce ƙarya ce to ka tuka ka kuka ita yanzu matsayi ne to yanzu dai ce ku shiga isalauha shiga isa za a yi ku shiga ciki kuma yanzu ba a buƙatar komi na ku fasibiru aw la tasbiru sawa'un alaikum ko ku yi haƙuri ko ku yi ta ihu ko ku yi haƙurin duk ɗaya a Allah ta sawa'un alaikum duk ɗaya ta rage gare ku mai ihu ya ihu mai shuru ya shuru ta rage gare ka yanzu ba bukatar komai naka a can ne aka ma gargadi aka maka wa'azi ka gyara ka tuba ka kaza ka akwai azaba yanzu nuna ta kare ta kare gargadi da nasiha ta kare a nan kurin ta rage gare ka ko kai haƙuri ko ka kuyi haƙuri ce kuma wani abin ce sawa'un alaikum duk ɗaya ne a kan da haƙurin da rashin haƙurin duk ɗaya innama tujzauna ma kuntum ta'malu kun wannan abin da ake muku ana saka muku ne sakamakon abin da kuka aikata na kafirci kin sakamakon aikin ku ne aka muku ba wanda aka zargi Allah ce gaba innal muttaqina fi jannatin wa na'im kaji فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم Allahu akbar kun ji yawancin suna cikin bala'i ko Allah ke yi yace innal muttaqina fi jannatin wa na'im Allah sama Allah yau Allah ce tabbas bayi masu jin tsoron Allah suna cikin gidajen aljanna suna cikin ni'ima fakihina bima atahum rabbuhum suna cikin nishadi suna morewa da irin abin da ubangijinsu ya ba su wa waqamu rabbuhum azabar jahim ubangijinsu ya kare musu azabar wuta su ba su ba azaba kurin cikin ni'ima suke suna cikin shagali kuma ana ba ana mai ana kurajen su ba ana kurajen su kulu wa sharabu kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun muttaqina ala sururin مصفوفة وزوجناهم بحور عين Allah kabar Allah kai mu Allah kai mu lafiya yace kudu wa sharabu zace ku ci ku sha na ku ne gurin ku ci ku sha ba matsala eh kudu wa sharabu hani'a madalla barkanku barkanku eh hani shin hani'a daga aka ce ma ana ana ana mutum barka barka felicitation felicitation ana ma barka eh hani'an lakum barkanku bima kuntum ta'malun kaji muna muku barka da sakamakon abin da kuka aikata a duniya kaji sakamakon aiki suka samu a wani kiyama muna muku barkanku da sakamakon abin da kuka aikata sai Allah ya maka ga irin kaman abin a gabanka a wannan jin daɗi ce muttaqiin ala sururin musafufa ɗan aljanna suna kishin gide a kan gadaje a jere ‘yan uwa halashe gari ya can ‘yan uwa yanzu a gano cewa a kudin allah ya kama ganin aljanna ya ce maka mutakin ‘yan uwa ailitika alama ce ta mai jin daɗi mai nishaɗi in kana so ka gane ba a kishin gide da darura ba a kishin ba a kishin gide mai darura ba a kishin gide mai larura bai kishin gide in ka so ka je ka suke mutakishin gide ba ka mai lubu labari zama zai yan me kace wallahi ka zama bai kishin gide daga an ka da ruwa wallahi ya zama ba a kishin gide da larura kishin gide alama ta masu jin da cikin nutsuwa eh mutace muttaki'in suna kashi gide Allah samu na ciki yace ala sururi akan wasu gadaje na aljanna masafufa a jere su kadai wallahu wajnahum bi tur eh abin yace mun arma musu yace hur wa min al-hur al-hawra mi'in jabal al-ayna al-hawra matafara bas aina al'aina mace mai ido dara-dara ido ba wani sun ido dara-dara wani ido shi ne farare masu ido masu kyau Allah kai bala iya Allah musalli ala Muhammad wa ala ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim amin mujib Allah mubarak ala Muhammad wa ala ala Muhammad kama barakata ala Ibrahim wa ala ala innaka hamidun mujid subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh